shi mai tarin albarka masaracin umar ibn khattab da yake nan ce biyar yan kifi a kano a wannan rana ta laraba wanda yau 22 ga watan biyar hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1400 da 42 wanda ya dace da shida ga watan daya miladiya 2021 muna cikin littafin mu an-nahwu al-wadih wanda yau za mu magana a kan al'irabul mahalli to kafin al'irabul mahalli a darasinmu da ya gabata mun yi anwa'u bina'i alfi'il mubariko ban sani ba in muka ce za mu yi ɗan tambayoyi ko za su ɗan shiga malam أبو بكر فعلي مضارئي akan gina shi ko dai a hali kaza ko a hali kaza ko a hali kaza halaye nawa ake gina fi'ili mudari'i ko kuma kawai wato faɗa mun hali ɗaya da misalin sa aiwa as-saqila aw al-khafifa الثقيلة أو الخفيفة إيه؟ كلاهما إيه أجاب إجابة صحيحة أنا جن في إلي مضارئي أكم فتها إذا اتصلت به نون التوكيد أو الثقيلة أو الخفيفة إن شئت أن تمثل بآيات قرآنية تقول ولئن لم يفعل ما آمره layusjananna wala yakunan min as-saghirin kaga su biyun gaba kide sun shigo a cikin wannan aya an gina fi'ilin mudari'i akan fata saboda ya hadu da nuna taukid ta farko sakiliya ta biyu kuma khafifiya to malan khamis alarma asusi sai wani hali kuma kake iya tunawa إذا اتصل بين النسوة النسوة يبنى على ماذا إيت بمثال يستمعن النصيح يستمعن النصيح كو تو كاجي يستمعن كاغا بني على السكون لاتصاله بنون النسوه قال إبراهيم ثم يبنى على ماذا إيه سبيوني كوي وما أدى هذا ما لم يحيى وما, وما أدى هذا يبنى على ماذا وما أدى ما ذكرنا يبنى على ماذا يبنى على تبنى ما لم أمود كوذي كاليك نعم واصل كلامك بعد هذين الحالين يبنى على ماذا ظلم محمود بعد ما ذكرنا يبنى الفعل المضارع على ماذا يبنى على Malam Isma'il ka yadda da wannan yau Malam Musa yawwa yawwa wa ma adama zakarna fa huwa mu'rab eh ai inda wato da ransa kai masa wannan maganar kace ibn Allah zammin nan to sai mai da maka martani mai karfi طيب إذا ننتقل إلى الإعراب المحلي نقرأ القاعدة كالعادة يقول القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النسب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نسب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة yace idza waqa'at kalimatun mabaniyatun idan wata kalma ginanniya ta auku fi mawdi'in a wani wuri min mawadi'ir rafi'i daga wurare na rafa'a aw nasbi ko wuri na nasaba aw aljarri ko wuri na jarra aw aljazmi ko wuri na jazma la yataghayyaru akhiruha karshen ta dai ba zai canza ba wa yuqalu zati innaha fi mahalli raf'in a ce ita a mahallin rafa'a take au nasibin ko mahalli na nasaba au jarrin ko mahallin jarra au jazmin ko mahalli na jazama yace ala hasbi mawdi'iha fil jumla gwargwadon dai bagiran nata a cikin jumla ya danganta yawa inda aka same ta anan za a yi bayani akai to sai mu koma al'amsila sai ce anta rajulun muhazzabun sai yace ساءدت هؤلاء المساكين أطبت على هذا المريض لا تشربن الماء الكدر ثم كما نفركم يتي أنت رجل مهذب وتكي متني mai gyararriyar ɗabi'a kai mutum ne mai tarbiyya mai al'irabin anta an al'irabi mahallinsa na al'irabi mubtada ne mubtada ne shine mahallin sa to mu kuma abinda aka faɗa mana al mubtada marfu'un to yanzu ya zami da rabin anta sai mu ce anta mubtada marfu ko kuma mu ce anta ismun mabaniyun al fatihi fi mahalli raf'in ala annahu mubtada shikenan malam mansur أنت اسم مرفوع مبتدا مرفوع علامة رفعه إن كدما كتي الفتحة نيابة عن الضم وكما آآ ذاك تي وتعبنا أنت اسم مرفوع علامة رفعه الضمة نيابة عن الضمة الفتحة نيابة عن الضمة لأنه اسم مبني اسم مبني kaga ashe kenan zai iya zama wa marfu'i ba mu ga zamma ba tunda mabani ne ba za a zamu antu babu antu to yanzu in aka ce anti anti talibatun muti'atun ya zamu yi irabin anti mubtada ta ita ma marfu'iya ce amma kuma baniya ce kaga sai ka ce mabani alfati fi mahalli rafi'in afwan fi mabani alkasri fi mahalli rafi'in mabaniya alal kasri haka ake kira ta inda anti ne yawa dan dai dama'ir rafi'i ba a dama'ir rafi'i ba za su zama mafa'uli ba da a ce da sai ka ce daga ba za ka sai ra'ayitu an ce dai ra'ayitu ce wani dan shuba aka sai da shi ta'ala ya ce la ta'al shi ne san cewa shi ta'al fi'il amr ne wanda yake wato abin da me suke cewa jamid duk da cewa suna ce a'a ba jamid tunda akwai na jami'i ta'alu ta'alaya eh akwai ta'alaya ta'alu da kuma ta'alu amma ba muzari har muzari dai wanda suka zo dai amr ne yawa kun ba ma ko a wannan kuma to mun gane ku sai yake cewa sa'attu ha'ula'i almasakin sa'attu fi'ilun wa fa'il ha'ula'i ismun mabaniyun al-kasri fi mahalli nasbin ala annahu maf'ulun bihi malam mansur babu ha'ula'a babu ha'ula'u sai dai ha'ula'i a misali za cin ƙulani sun ma'antum ha'ula'i yanzu ha'ula'i mai da irabinsa eh khabar to kuma kaga aka sai ha'ula'i khabar kun marfu'i ne amma wasu da ta manada ne liman ثم أنتم يا هؤلاء da yawa sun tafi akan cewa munada ne eh to ai munada shi ma ka gani marfu'i ne idan lam yakun mudafan ko to sai yake cewa atabtu ala hadha almarid atabtu fi'lun wa fa'il ala harfu jarrin wa hadha ismun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin to wai muka ce mani ala sukun ai fa shine yanzu kai malam mansur kaga dauri a haza an ce mabani ala sukun ba wani alamar dauri ko kai hamisu ka ganshi kai shi ma bai ganshi ba saboda Allah kuma ce mabani ala sukun ai maka ji irin abubuwan to malam yanzu ne dai ne abin yake mabani ala sukun shi haza mabani ala sukun yanzu an hango sukunin nan to aiko Allah da za ka ji shi zanna insha Allah na'am mala hasanu wai yanzu wannan haza din ka yadda mabni ala sukun ne eh to ina sukun din wa hal ra'ayna akharan li sukun huna فتقول إذا لم يكن متحركا فهو ساكن والسكون ينقسم إلى قسمين سكون حي وسكون ميت السكون الحي هو الذي يرى أثره والميت هو الذي لا يرى أثره wannan shi ne ɗauri ya kasu kashi biyu na malam hamisu ɗauri kala biyu ne malam masu akwai asukunul hayyu da asukunul mayyit asukunul hayyu shine ake gani كما كنا نرى لأن أحياء والسكون الميت هو الذي لا يرى كما لا ترى الأموات فهم مدفونون ليس كذلك ألف ألف بشيني كرشيبة توساكني ne eh wato duk lokacin da bai zama mutaharriki ba inda suna bai zama mutaharriki ba to kawai sakini ne yanzu misali mu a karatunmu fiha za mu ce fada wasa ne kasa ce fi fita jaya ha ha ya ja alubaki to ai ka ganin fi ya jaya su laraba ba wani fi ya jaya yawa kawai aliyu sakina eh ba wani maganar da aka da aka yi ta ina yawa su a kusa kawai su a kusa sakina ce kawai wanda eh kwarai da gaske to saboda kashe kenan haza malami su mabani ne ala sukun to sai ce la tashrabanna alma alkadir la harfu nafin ko nahyin nahyin tashrabanna fi'lun mudari'un mabniyun ala al-fathi fi mahalli jazmin لماذا بني الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة mun gane wannan malam Adamu la tashrabanna yanzu inda zaka ce sai ka ce la tashraban ah sai ka ce la tashrab kawai sai ka ce la tashrab to amma me yasa kai fataha gaba'un saboda wannan ka'idar daidai mana na nunu tawkid asakila ko kafifa in ta hadu da ƙarshen fi'li mudari yubna al-fatahi kenan sai ka ce la harfu nahyin mabniyun ala sukun tashrabanna fi'lun mudari'un mabniyun ala al-fatahi fi mahalli jazmin garama ka ce mabaniyun alfatahi littisalihi da nuni taukid in ka garama ka ce mabaniyun alfatahi alfatahi fi mahalli jazmin fi mahalli jazmin to kenan wannan ya zamo mai al'irabul mahalli kaga ya zamo al'irabi na bagire al'irabi na bagire ma'ana sai ka faɗi bagiren da yake mun fahimta bayan Allah to wa zai kama na wayansu misalan ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك yanzu malam mahmud da za a ce kai li'irabin wala ta kulanna iyanin din ya za ka yi shi iya ta kulanna yawwa ala sukun yawwa yawwa in kaga dama kuma sai ka ce yaya eh hmm mabaniyun al-fatihi fi jazmin shi kenan mun gane wannan ko to to da misali irin waɗannan suna nan a cikin qur'ani to yanzu yawwa ga wani yawwa ga wani misali malam Musa yi mana li'irabin haza Musa kawai su gaba eh mhm yan kaga dama kaga to bari bari in baka da haza sai kai na musan haza mubtada wa huwa mabniyun ala sukuni fi mahalli rafin ala annahu mubtada to shi gaba yi mana da irabin musa shi ma ko irabin mahalli ne nake ji musan nan shi ma kila mahalli ne tsaya mu gani dai yi mana shi za ka yi buji sosai shi musa dai haza musa mun yi da haza sai na musa haza musa muka ce haza mubtada'un wa huwa mabaniyun ala sukuni abuwan ko mabaniyun ala sukuni fi mahalli rafa'in eh هذا مبتدا وهو مبني على السكون في محل رفع تو سي موسى اها ايه kai kai kai kai kai ba za su yadda ka gina shi ba yana ci yana gani ba da babu da kammala masa musan nan من هذا تسي موسى يوا ايه نعم اه سكتي خبر المبتدا سكتي وهو ايه وهو مرفوع هو علامه رفعه وعلامه ba za su yadda ba za su yadda ba ya mu gani za mu gani mufti diyar kiyawa ko dai kuna so sai kun gina abubuwan da ba a gina ba kai kai kai kai kai kai bismillah arama shi ke nan kai kaji malam musa musa kabar mubtada marfu wa alamatu rafihi abdammatul muqaddara ala akhirih mana amin zuhuriha at-ta'azzur ba mabani bane musa musa murabi ne to kaji yawwa wato malam musa duka al'asma'ul makasura musa isa laila salma salwa duka sunan duka ba mabani a cikinsu kowanne mu'urab ne sai dai ka kaddara masa sai dai ka kaddara masa to ka gani? mhm eh ban ji ba لأنه مكسور إيش إتا آه آه إيش إتا تقول هذا إيه يو أم غني تو yawwa abinda nake son yi wata tambayar a cikin baitukan mun arfiya na rana ita yau yace wasani aula inda ahli basra wasani aula wasani aula yanzu menene ne irabin liman malam abubakar menene irabin wasani eh aiwa eh eh eh to shi ke bari bari ka cigaba cigaba cigaba amma akwai abin da ya kamata ka fada eh aiwa to sai ka ƙarsa wani abu al-mahdufa takfifan kaga asalinsa asani asaniyu shi ne in za ka kaga mana amin zuhuri a sikal za ka ne saniyu zai iya faduwa amma akwai sikal kaga sani zaka ce mubtada'un marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu al-ya'il mahdhufati takfifan mana min ko mana min zuhuriha as-siqal to awla kuma wata shine khabar to shikenan to bari kan mutun yayin lokaci da magana الحمد لله